waɗannan ababen duka suka zo a wancan hadisi da yake ta maimaitawa a matsayin dalili wanda ake rike shi a matsayin cewa ba za a sanya suna ba sai a rana ta bakwai bayani ya gabata kuma a kuma sayar hadisi yace da tafiyati annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kokarin idan yaro ya kai kwana na bakwai a sanya masa suna ba kun kace a yanka masa aqiqa wa wata ada an sannan kuma a kawar mashi da datti wannan gashin da ke kai shi a yi mashi haka ya ce wa kasta kasta ba zai abbatan wannan hadisi ya riga ya gabata wa zikirin hadisin samura da kuma hadisin samura wa kada sai hadisi sunanihi al-imamu da bai hafi a cikin al-sunan din shi ya ce ya kulla ba ya ce ba ko ba ku tasiriyatin mawudu da yulan babin da zai magana a kan faɗar sunan abin da aka haifa nan take daga haihuwa shi ba kuma gudanar kulla ya ce wa huwa asakku min al-tabi'i kuma sanya wa yawo suna daga haihuwar shi ya fi inganci a kan waɗannan hadisai ma'ana hadisan da suka zo da haka sun fi inganci a kan waɗannan da suka ce a rana ta bakwai kaga sun samu ƙarin magana da su kenan kuma ga shi da zuwa ta shigo da sarki yanzu kenan ko ka sanya wa yaron da aka haifa maka suna daga haihuwar shi an haihu ya suka bi shi ma sai ka ce sunan shi kaza ko kuma sai bayan kwana hudu ko kuma sai bayan kwana bakwai da wani da kuma kwana bakwai ba to shi ya zama mun bayan sai yake cewa to ai in ka dauki hadisin samura ka iya cewa ba zahiri ba ne nuna maka in hukunci ne da aka shiro wanda kuma za ta iya shiro hukuncin da masu kira da zama za su iya goyon bayan su ba na ɗaya ke nan na biyu kuma abin da ya sake nan da ya ke da yace wani a faɗa suna nan da aka yi ya ce da shi saboda an samu haka daga yankin nan da shi da ba a yi da ma karara ta ce wancan da nasi ne muhujjabin to bai kai karfin wannan da aikin da duk sallallahu alaihi ya kuma kaso mai yawa da zabai da rabe da fa'alu ya tabbatar da haka ba zai zo da waɗannan nasoshi don ganganta da hawari ko fahimtar shi yace ko aka kuma da tsari sun marawa bil hadith amma ibn salama daga da sai wai ko daga hadithun amma da salama an sabi ana anas daga sabi daga anas ibn malik sallallahu alaihi إيه إذا أخذ عبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد ناتج عبد الله بن أبي طلحة هو ونزل صلى الله عليه وسلم أدرك إلى أخيه إلى مغنم مثل ما يحيي إلى ساحي أخي تشرى أنا سوى إلا ما يحيي ساحي كان كومي تتدوت تعلمنا da hadar da shi a kawo shi yara tana haihuwa kuwa ta ce ana ce da bai wa tsari yadda ya ce da wuce yaro ya ce kai to shi ne ce na tafi da abin da mahaifiyata ta haifa wanda aka sa wa suna abdullahi ibn abi talha zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hadahu ba'iran lahu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafe wani rasuli na shi mun ce ya hada shi ne na shafa mai mai ko magani gabobi ile yana da wasu kuraje ya dangwado mai ya shafa mai yadda zai ji daɗi zai ji zai taushi wani kuma tausayi ne irin da addini a ga nan ba ba za ki yare ta to sai na zo na cin mashi yana shafawa rakumi wani rakumi shi mai فقال هل معك الأمر الحمد لله كابو تدليل هو أنا جماعي شرك لا تباك سابا إن جرمت كابو تدليل كنت نعم تلك بيجي كابو تدليل قال فناولته فناولته ثمرات إن بات وتنمت دليلين لدوله فألقاه الذي dan kada da kuma ya saka su a baki fara ka gunna daga nan sai ya tsige su sai ya tauye su sun ma fagara fassari sannan sai ya buɗe bakin yara kwamfat da hufi fiye sai zuba mai wannan dalilu wanda ya kauye ya haɗe da yawi sai zuba shi a bakin wannan dindin ba da an sabiri ya talambabu sai ya da ya rika tantancewa yana lashewa sai da dami da dami da ya kaɗa sai ga harshen yawo na kaɗawa yana kallo soyi yana haɗiyewa kana da biyu alaihi salatu wassalam لمن دخل البلد يتغلب وتعبيرين في حب الأنصار السبعة جمع أبو كبير سيا يتمتع نفسي كي تسجيل إن رياي ولي يموتيا يتي شوية يريدنيش وانا حديث إلى الإمام البخاري إلى المسلم فكتب الحديث من تعير أنس بن سيرين daga Anas ibn Malik abin da babu shakka dalili ne wanda ya iya sa ko shi ya ki tsaya sa alƙawarin bai ake kulla wancan bai cewa daga haihuwa ka sa suna to kana da nafsi ƙara da ya tabbatar da haka ga lokacin ya ya sanya musu suna abdullahi aka rike shi aka mayar da shi makaraja ku sai yi gaini bukari da musu fitar da shi a cikin ingantattun littafin shi bin hadisa anas ibn sirin an anas ibn malik ta hanyar anas ibn sirin ta hanyar kuma shi kuma daga anas ibn malik lafiyar da shi sannan ya ce wa zakar hadisa buraida ya ambaci hadisin buraida na abdullahi bin abi murdata an abi musa wanda shi wannan hadisin da dalili ne da ke nuni ga dama halaccin da shari'a ce wa wanda aka yi wa haihuwa ya faɗa suna ba tare da ya jira an kai bakwai ba shi abu musa yake cewa ba ya ce gudu da shi gulamun an haifan mani wani abun haihuwa an ce dan shi da farko ce da shi ne babban dan shi shi ne babban dan shi an haifa masa wani da da ne ba sai ta yi shari'a sallallahu alaihi wa sallam sai da su shi wanda sallallahu alaihi wa sallama ta sama mu ibrahim shi sanya mu suna ibrahim wa haddaka hu bi tamratin sannan yene ta hanini da dabino ma'ana mu da da dabino ya tauna ya nika shi sosai ya zuba wa yaron ya sha shi ma wannan hadisi a rajul bukhari al-imam bukhari da al-imam muslim sun fitar da shi shi ma hadisi ne da take shi ma ba ka da inda na ka maka ne kace an yi bai kai bakwai cewa ya gudi da shi gulamu amma da haihuwa daga haihuwar dauko ya tsara a hadar da dauko ya da zo da shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan al'amari da sanya albarka da sanya musu suna suka tabbata ya ce kun ibn qayyim da ce wa fi sahihai ai bayan wannan ma ya zo a cikin bukhari da muslim min hadithin sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi daga hadithin sa'ad dan sa'ad as-sa'idi kana ce utiya bil mundir min abi usayd ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina wulida an zo da al-mundir dan abi usai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina wulida a lokacin da aka haife shi a ranar da aka haife shi ana haihuwar shi aka wanke shi sai baban ya dauko shi sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai cin matar da taure ba ba wai zama wanda ya fi da wani aiki da yake ya tattara da wasu ayyuka shi kuma yana zuwa kan wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi yana zuwa sai ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinda amma da aiwa na samu karuwa shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi yara fa wada abu ala fakhidi sai annabi ya dora jinjirin akan cinyar a daidai lokacin akwai wasu ababe a gaban annabi da wasu ayyuka da yake amma dai duk da haka sai ya ɗauki yaron sai ya dora shi akan cinyar dole yaro ne aka shirya ba za ta hana shi gaba da aiki da hannun shi ba to sai ya ɗauke shi dole ta kan shi ya rike wa abun kusayin jari shi ko ma'aikin yaron yana zaune a gefen da nabi sallallahu alaihi wa sallam ko yana zaune a kusa da shi falayyar da biyu sallallahu alaihi wa sallam da shayin bai da yare sannan sallallahu alaihi wa sallam ya shagaltu da wasu ayyuka da suke gaban shi wanda yana haɗa da wasu igiyoyi ko yana kaza wani ne aiki to madadin ya shagalantu da yin ta'aliki ga yaron ko sanya masa suna yaro zai yi ya gama sabon albarka النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أكل شنوي تدري كذا سوي أيك كذا إن يجمع إلى أبو بكر شكرا فأمر أبو سيد الدبني أبو سيد الدبني shi kasan kasan wanda aka yi ba haihuwa wanda bi'a ta san adam da gaggawa sai ga a to na kawo mai a cikin sarama ta fili kawai ya ta gaske da wani aikin shi ne sai ya ba da umarni game da wannan san na yi abin da ake nufi a nan sai ya kira yara yi waɗanda suka zo tare ya ce wani ce na su ce su fato mila min ala fakhidin da biyu sallallahu alaihi wasallam sai aka sauke yara daga kan cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu cewa ne za ku takura annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagaltu da ayyuka so ka ɗauki yaron nan ka bayar da shi gida shi ne sai ya zo sai ya ɗauke shi sai ya bayar da shi gida annabi da aiki shi ne sai annabi ya kammala irin jimai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الصحيح؟ صلى الله عليه وسلم ina yara ya sha mutum ya ji ba yaro domin yaro ya ɗauki yare baka da abu sosai sai shi mahaifin yaron ya ce annabna ku ya rasulullah ai mun sa an bayar da shi gida ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam baka da ta nabi ce to fatmu to bin an bayar da shi din ai ba za a sunnonin da yawa a iya wata wani suna ka sa mai kada kula un na sanya mishi wani ibnu hajar bai zo kan wannan hadisi duk da yake kokarin kwalikwale wanda suna ne aka saki da wata riwaya an samu yake to gaskiya masu da riwaya sun manta shi bai samu wani da ya iya fatar sunan da aka sawa yara ba amma dai tabbas sun faɗa wanda ya sanar da kuma cewa yaro sun tayar wanda yaro da zo da shi na samu yi na kasa haka ke da ta ba a aiki amma kafin ma ya zuda ma yana da nashi tsarin kawai ya riga ya yanki yaron da aka haifa na yanki na samun shi naka sai ya zane ta ke tambayar shi wani suna kasa nan ba ta riwaya ne sun kamanta ba shi kuma bane ya sa ta faɗa wa sannan da sallama ya faɗa wa dani fulanun na sami suna kada kan da dare na ba wata sunan na kasa ba walakin din ko kun sunan shi mai gargadantarwa mai wa'azantarwa mai karantarwa rasarar ya fahimci addini ya yi ya ga a wasu rasa amma wancan sunan da kasa zai ɗauki da irin waɗannan ma'anoni suna sai aka canza wa yaron aka dawo da shi a gomden wanda kuma har yau shi ne su ne kuma har aljanna na wale kuma sarrafa. Ina da nake da shi mana. Ina magana ta yi ina da al'ani. Eh. na samu ya ne wani amma a kai makani na yi wani kuma a jira da sarari ke ya yi ko ba ya yi ko ita wani ya yi ko kuwa ta yi a dai samu wanda yake zo ta tabbaci zato cewa eh bisa abin da ya bayyana a wajen mutane dai da kyakkyawar alaƙa da Allah an yi zarkallin kun kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa fi sayyidu muslim ya san sayyidu muslim إلى حديث إلى حديث سليمان بن المغيرة إلى حديث سليمان بن المغيرة يحدث عن سعد عن أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن ذكر ذلك من لم تفتح بريد بياتي ولد لي في الليلة ولد لي ولد لي الليلة غلام ولد لي الليلة غلام درس بيوتي kamar za ce wajen a zura haka ko da hanki kuna magana to daren da ya wuce annabi ce an haifa mana dalili fa sambai tu dinni hadi da baraki ya jama'a ku zama shaida bari ku ji sunan na sa wani sunan baba na ibrahim kaka ke da kaga wani mai wani kaka ku ba ni ba wasu jika da kaka har an kanta ba ta ta a hankali akwai kabari ba وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن تنفذنا ويرسلنا إبراهيم أنا حديث إن كثيرا نفسه في مسلم وذكر ما في الحديث في قصة موته إن كنوا في مسلم يا أمتي ربو حديث حتى قصة الأسورية وقال أبو أبو عمر بن عبد البر في الديار abin da ya faru bayan an haifi yara ta da ce to za a kai shi shayarwa ya ka ɗauke shi aka kai shi gidan wani makeri ibnu abi sai aka ce to matar shi za ta shayar da yara shi ne ba ta kai ke faruwa ba yana a ɗakin gida shi kawai mana yana ta buɗe ta ga jiki yana gida wani mutum tun ne ke labarin cewa wata yaron da aka haifa can gidan za a yi ya bugo gidan a kuke kayarwa da ka yi ishara da halin zai kawo ɗan shiri ya zo gidanka kaga an yadda da halin shi da yadda da halin matar shi da duk abubuwan da larabawa kan kalla da na al'ada da kuma addini shi ne yana aka kawo yaron gidan ba ta cewa sai fara rashin lafiya shi ne har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gida ya gaishe a gidan ma dai ya rasu ita ba ta sai mashi wanka ko da shi da ba ta kai mashi wanka suka dauke shi suka kawo shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mashi sallah suna aka ji a karfe shi a makamasar rafi to shi ne ƙarin kintar to shi ne ya suna filbar a cikin hadisiya yake cewa وولدت له مارية الكبطية سريته إبراهيم وينكرش ما ترش مارية الكبطية وتوينكاش غريب ita ta haifa mace ɗa mai suna Ibrahim din fi zulhijja a watan zulhijja sana samani shekara ta tabbas daga hijira sai dai wala kala zubairu an tafi ya kai zubairu ya zubairu ya ambata daga malamai shi أن أم إبراهيم ولدته لنعالية كأي إتماعي كير إبراهيم جنة أنا تبين لك دين إبراهيم المؤثر لأن النبي عليه إبراهيم المؤثر في شيء وانا شيء أي شيء أقدر أن سيأتي ما أنا بنشنا شيء وكأي عالية شيء عالية ينكي نم سلامة الله فيأتي وأبقى عنه بكبش يوم ثانيه وحلف أخطر sannan ya yi mashi hakika ta hanyar yanka dabba ko rago a rana ta bakwai wa hada tsara sauru sannan a wannan rana ta bakwai kuma ya yi mashi aski abin da ke ya sa aka yi mashi aski wane ya mashi askin hada farko abu hindi abu hindi shi ne askin shi ne wanzanin yana ɗaya daga cikin wanda a wasan bin sallallahu alaihi wasallam fa tasaddaq ka bi da sha'ri fiddatan ala masaki sai yi sadaka da awon gashin na azurfa ga talakawa na ta shi abu hindi din shi ma ya yanki wani abu na gudunmawar shi ga nan sallallahu alaihi wasallam ba ta kan rufe shi ba shi ne yake cewa wa amara bi shi'rihi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wata wata sadaka da zai da sha'ani zai yi kuma ba da nufta da zarfama shi ne ya auna yin sadaka zai yi wa kuma shi wani gano wa mara yi sha'ani wato bina fil arzi sai ya bada umarnin wannan gashin sai aka rufe shi a kasa musamman ku yau mace nufta sallama da sallama a ranar ya sama wannan yaron da aka haifa a ibrahim suna ibrahim haka da kalan su mai sai haka dai wannan ma da ya faɗa musamman ku yau mace zubair yake cewa da ita shi samun suna sai ya sanya mutu suna a rana ta bakwai shi zubair kenan amma ka takan wasan mawu yau makide da ya ce wa amara gishari shi ko duk da fil asli wasan mawu yau makide yana nufin sai ya sa mai suna a wannan rana a wannan rana a rasa kai mai nasi rana ta kai ga wata hakika a ga rana ta bakwai shi ta zubair ya fito da magana da ke wasan mawu yau wasan ai sai ya sanya mutu suna a rana ta bakwai wani ce wal hadithu da marfu أصح من قوله وأولى أنا بعدين دي مني مرفوعي فإن تأتي تاج دي تأتاه لغمانا ميش حديث دي موقوفي كنا كنت يدين abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ko aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye cewa an ban haihuwa daren jiya ko ta kuma yanzu nan da shi na faɗa muku sunan yaron Ibrahim yanzu ka wani fada ban shi kai na haihuwa ai ba zai faɗa bai da kuma ba ta yi magana shi wani tunkuna na wani shi ya wa haihuwa kuma shi wani ya ce ba haihuwa wani shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suraka annabi ya ce an ban haihuwa ta rasu ya wuce na sa wa yaron suna da ƙurai shi a tsogare na ta a'a ba aka taɓa da ba da aka yi haihuwar sai da sati ya sa kai ce wa aka yi ba haihuwar da ne sai ke manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa ذاك يزدي ما ذيك الشهر الحديث المرفوع أخف من قوله وأولى ثم ذكر حديث أنس سمع من حديث الأنس وكان قابل المستلمى والتذكر في haihuwarki unguwar goma kenan ita ce salma maulatun da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baiwa ce kwararriyar baiwa ce kungiyar gaji ga annabi sallallahu alaihi ta annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kada ta ke da sauri ha a jirafin sai ta fita zuwa wajen gidan ta a burafin fa akbarat wa anna mariya ta wala da sula sai ta ba shi labarin cewa mariya ta ɗaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta haifa mashi yau فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشره ووهب وعبدا في إتا إلى أن يحيي ولد السلام ما يحيي لا أما إتا وشم ماتا سوية جدا يحيي أما هو توجه في أولي haka bala ba da nake haihuwa shi da take bala ta dawo gidan fada wa mijinta ka ta yi annabi ma ba shi a gida ma ya ta haihu yana da wuri kaza ka ci yana ce a da nake da mutum yake ya bata yake fita a cikin sallallahu alaihi wa sallama yake ya faɗa wa ya rasu lati muna muna Allah ya sa albarka ce ne ya faru ai ma ya sa a yi ta hali shi ne faɓa shirin ko wa ama da ku afta sai ne ba ta karbawa saboda musharar da ya zo yi mashi ma da yake kun kun ga yake sai da cewa fi kissar da mariya wa ibrahim anwa'u min as-sunan a kissar mariya matar kusa ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ajin haihuwar ta Ibrahim al-mu'azzam to akwai lokuka da dama da sunyoyi to nan ba zai shiga wani faken da ma shi da kanki zai bada hakuri ya je karshe sai yanzu kawai za ta rufe sun an aje ba wani fakin su sa suna kuma an shiga wata harka ne a harka ne da ita dan suna da sunyoyin da za mu koya su ne a hadu a ɗayan istibabu kabulul hadiyya halittin karɓar kyauta aka yi maka haihuwa wani ba ka kyauta da karɓa asali na biyu ka buɗe hadiyati ahadin kitabi halittin karɓar kyautar ahadin kitabi wannan baki ne da aka tattauna shi cewa ya halitta amma haihuwa ko za ka yi aure ko za ka aurar ko za ka tari a gida ko ka sa tushe ko da sanda ko da wani occasion haka ka yi maka kyauta ka karba ya halatta suka ce ba za ka ce ya halatta ana inda lafin yi maka mai da ba za ka haramta ana inda lafin yi ba idan har akwai abu biyu ko kuma in ba abu biyu to ya halatta na ɗaya ya zama na karfar kyautar da za ka yi ba za ta haramtar da wancan mutum yana da wani kima a kanka ba in zai baka ne saboda bakin talaucin kashi ko mawadaci in zai baka saboda kai yaron gida shi oga to haramun ne ka karba sannan da shi ne zama da ka ka auna su da cewa karfan za ta iya tasiri wajen inda da koyar mutunta amma kawai dai alaƙa ta haɗa ku arnancin shi ke yi musuluncin ka kake yi ba yadda za ka yi musulunta ko ya ba ka karba wani cikin ka'ida da zarfiyar sai mutum ke da ke da cikin malamai suna kamar la kyautar kirsimeti wala kyautar sabuwar shekara wala kyautar na kai aure wala wala sana amma idan babu wata damuwa ya ɗauko kyauta ya baka babu wata jin tsoratar tsoratar guda biyu to za ka iya karfa babu laifi malamai da dama sun tabbatar da cewa ya yi da zarafin ma haka ta faru a kai a nan rukuni lokacin da yake tafsirin aya ta talatin da bakwai da surukul nabi kirki ke dai wala na yadda bi shururi da kai wala da wala da kurikan da muslimin a abin da ke wa musalimin da wata take kafin ita wa inni mursilan bi ilayhim bi hajiya wacce mata masarar sarkarakiya take cewa nan ɗinka masu da kyauta sai mu ga yana su to da yanzu aka tafi yanke ta dan sallallahu alaihi wa sallama ya kasance in an mai kyauta yana karba kuma har yana bada kudi a hadisin anas ma wanda da bukhari sun kaga wata mata ta kawo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kyautar nama ko gantsashiyar akuya wacce ta sanya wa guba kuma ya karba kuma akuyar ta faɗa min cewa akwai guba muhaddis shahid shine bayan ya ce ta ba shi kyauta ya karba su suka ce idan dai ba wani ta gaba su guda biyu ya ba ka za ka iya karba su suka tsara ce ya zama da kyautar da zai maka duk ba ta da alaƙa da wani biki da addini shi a ga da domin suka ce ne wani har ne zai ba ka da kirki kana zariya idan zama mana imani kawai to shi ne sai ka karba amma ba ka rubuta da za ka karba zai kana da za ka yi da wani ba a cikin za ka iya mashi kuma shi yanzu in ka ce ai burkina ce ai bond ne ai tiskit ne shi da sunan da ya baka yan baka dai da sunan kawai dai an haita da shi ta ashirin da biyar ga disamba kan ya sanna ba a rana aka yi shi ba kai kurani ba ba a kuma shi maka ba sai muna karatu wani ruwan biyu sai gida an ta kashe kurani da yadda masu bincike suka ce ka kalli disamba tun da aka yi duniya shi ne san ba a sani yake zuwa wanda ne ba da muke mamaki da sauki amma shi ne san ba gaba ɗaya yake da sanyi ne to kuma akwai amfanin da baya yi lokacin sanyi yanzu za ka ce ka samu ɗanyen dani to an san ce ka ɗauko da na baban mu an ba ka yi a da za ka same shi sai lokacin gaba to lokacin da ka yi zai yi ta suratul maryam ya ce Allah ce mata wa kusi ilayki bi jibkin nafadati sakin ko taska ba a daike wasu jami'a kenan su sai za ka da cewa an haife shi lokacin zuba da nino ya yi yaya shi kuma tare da da kakan ya hallaci ana sanyi a tsaye kuma ne wani ne ko wani ta ta karba ba ka da dalili kawai da duk lokacin mai da addinin ka ya hana ya zai rufe amma in kana yi nukuli a za a yi nukuli garin su kai su iya turo lokacin fetur su kona ka ba lokacin ta iya karba in ni ne kai ma ina ji dubun na karba ba zan ci ba sai shiga da shi gida in na shiga da shi gida kuwa in na bari musa shi a shadda ai ba na jin da shi da ya dubuna magana da zai kai rahoto cewa ka na a shadda ba zai iya bayani ba to bari na kana zariya wani zai masa ne ko kace mace addinin ka ne ya hana kuma da addini ce kai amma ya kafa ta kalmar cewa ya yi musulmi suka yanka ai kowa imanin harami ya yanka tun da dai dace ne madan ya tabu yanzu ni da kai muka zo za mu yanka dabbar hakika sai muka manta da wani mana subhanallah sai da wani mahauci ya fara hura ta to wallahi ban yi wani mana ba sai ba ta fa komai amma mana musuluncin ga ya isa ai to shi wancan annanci ya isa ya hana kan mutum ya isa ya sa kan mutum yake ai ka gama musulmi ya yanka na sha ai yanzu kai sallah a yanka to sai da damuwa a kyauta kwata kwata gaba da ka gode yana nuni da cewa babu damuwar kenan kamar na nan sallama ya daga akwai hadisi da yawan turmidi ya fitar wata na wani bai hude ko wani kafir ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga wanda ya rasu da na kawo maka kyauta ne ce ya wata taguwa ce mai kyau da aka horar yana ga lafi kyau annabi ya yi amfani da ita sai zai ta rasu da shi ga ta ta ne mai kallon ya ce a aslamta ka musulunta ne sai ce wata na yi muna da ake risanci ya sa ukun ne ta daga cikin ne ko shi to an zaba shi al-mushriki an hada ne karbar kyautar mushriki ba na karba وانا حديثي الى الامام احمد بن محمد الامام الترمذي الى الامام ابن عبد الله ومسلم الحديث هذا كيلا sai an kalla waɗannan al'amuran guda biyu sai a iya karɓar kyautar ba ma da yadda ya karɓi wutar waɗannan kyautar kamar yadda wancan hadisi na nada suke nuna kuma bai karɓa ta wani ba to sannan a tsarin darasi ko sunna ta uku da za mu iya koyo kabula hadiyatin rafiqi kalmar kyautar bawa na ka ba kyautar bawa a karɓa الرد له جواز التسري هذا السر رجع فرقنا bayan ko biyan gama ce wata mutum zai bai da ita sa da kai ita kan ta bada yarda ga wannan matsayin take da shi amma yanzu kan yanka ina za a samu dole ne ka daga alhalin da jira isharatu li mawdudi da lahu mawdudun bi waladi yin bishara ga wanda aka yi mace haihuwar abin haihuwa da wannan haihuwar da aka yi mace abu wani haihuwa da labari ne zama kai da ka fara kira mun tattauno wannan ma a baya a sadi da shi da ke babu ya zahiri bashiri bushirawo mustahabbancin bai wa mai bushara kyauta kuma ya dai ka bashi wani abu Baka san ana kana zaune ana ana cikin sai ya ce maka ai matar ka ta yi sai karfe tara kai kana nan sun ta neman ka wasa ne ka ba. Ka kai ko yanzu ya kamata koya ne ka san wani kokari za ka in dai wani da kake zama ne ai ba za ka rasa ko ta ɗari biyu wani ya baka ba ka ba shi. Kuka ce tsallar ka kuma ina ban ce ba ka kilo da sai dai kilo kuma zai son kuɗin kilo ko ka ba shi ya ciya da kai. Ka dai ɗan sa hannu a cikin kai wani abu ko ka ba da kuɗi ko ka ba da kayan kuɗi. Na bakwai al'aƙiƙar ba da mauru yankawa yaro da aka haifa wa mutum dakika na takwas kawo a yawan sadiri kasance wani da aƙiƙar da za a yanka ta zama a rana ta bakwai a tafi suna ta tara al-murafi an da gashin kan yaro al'ajin suna ta goma a tasabbin kuɗi zinin shari'i warika ba da sadaka da awon azurfa ko zir da naje da jira'in na nauyin gashin هذه عشرة سنة تقوم الشعيات تقوم الشعر في الأرض ولا يجوز قاطعة الأرض وذكر ذلك إذا أكأتي ويار أكأتا فمنجم للشكر كي تقوى أخرى ونجد كي تياوري نظام كي تكتر أكأتا أكأتا سنة تقوم الشعر في تسوية المولود سنيا ويا سنة يوم ولادته رادر تأكايني أو تجد المولد أنا أيوم كأتني في سنة وراجع الرابع عشر سنة تقوم السنة التسعة أخو الثالث عشر جواز ذبح الطفل إلى غير أمه ترزقه وتعدله هذا التمثيل كالتنجر أنت أتعيبا مكذوبا وانا ما حيث يبكي دون تشاير فيه دون ترينيش يا أنت أنا بقى يواجه كثير وهو التوزني لكي من مبارزة وصلت إلى ثلاث شاير فيه الرابع عشر سنة تقوم الشهود عيادة الوالد ولده الطفل shar'antuwa ko shunnantuwar mahaifi ya ce ya kai da karamin ɗanshi haka idan ka kai can gidan kowa ta yi kiyaye tana haihuwa ba ta matsala ka koma gidan su arabu to ba girman kai ba ne bal sunna ce kai ka tafi ka je ka gaishe da yara sai ka je ka gaishe da wannan karamin yaro bai da nabi sallallahu alaihi wasallam ma sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ji labarin dan shi karami ke Ibrahim bai da lafiya ce sada ka gidai ya tafi gidan da ya bai da Yahudu ku bai da Ali sai sai sai a gidan Abu Sai wanda yake makeri ne fada hali wa zamma gidi da ya je gidan sai ne na fito mashi da yara ya haɗa yaran a ciki wa huwa yanki yakfiru bi nafsihi rai na kaiwa da komowa mana rai na harabar ta ba da ma hajji a ina da gidan zoji suka su fara zubar da fata da rinsular sulama ya fara hawaye a lokacin wa fara yake ta da mahula ayi wa ya zaru na kalu idanuwa na kwalla zuciya na bakin ciki wala da ku inna ma yurbin ba amma ba za mu taɓa faɗar wani abu da zai yardar da ubangiji وإنا بك يا إبراهيم لمحزون mu ga daga rabuwa da kai ya Ibrahim suna cike da bakin ciki kuma a ranar yanzu bayan da sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai yanzu wannan hadisi ne da Imam Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim ma daga hadisin Anas ibn Malik duk wanda ta musu za ku yi cikin wancan kissa ta لما كوماتيا لدلتا إبراهيم المعظم الخامس عشر سنة تقوم الشاجر جواز الوقاية على المجد بالعين هذا سن يشوكا فوانت أخي ونسوا موشوكا دكين كوي بعد راي da hayaniyar baki ba kada su kira fi manakibin hudai ko kuma ce ya nuna ya bayyanar da damuwar shi da ihu da kuma da yayya ka tafi wanda ba mai ba an ambata cikin madaratoci da matsayi da kima na alkudairu ibn iyami annahu dahika yawma mawtin bihi ali an ga yana ta dariya ranar da dan ali ya rasu shi kuma da wani abu ne zuri saboda an baka rasuwa ranka ya kwarci kamar ka tafi cikin mutane waye wa wa kake jawo yo ana kake jawo to shi wai dan ya kauce ma wannan kar ma a fi ana mun kamar yana da jin haushin Allah ya hada da Allah Allah ya kula shi ko ke kuma ya gani yanzu da shi kai ya gaza wani abu sai ma da karfa zuciyar ta kasa yin abu biyu kuma da ba da ke faruwa kenan za ku na kai mashi rasuwa ya kasa juriya sai ya raki zuciyar ta kasa abu biyu shi ko annabi a daidai wanda mulki bai da mulki zai faɗa mana ya haɗa abu biyu to ko sai aka ga yana dariya wasu ila an zane ka sai aka tambaye shi game da haka a ba ka rama kalla an ka yarda kuma ka kana dariya fa qad tike inna allaha ta'ala qazali wa zali to ka sani dai Allah ya riga ya tantar da hukunci cewa ne dauki dan nan nashi a wannan wannan halittar ta shi shi ke da ni kuma fa a habbtu an qul an arda bi qazali shi ne nake kokari in ga na yarda da abin da Allah ya tantar na hukunci shi ma ne ce wa hajjiyun nabiyyi wa hajjiyun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akmal wa afdal amma ka sani shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita take cika kuma ita take falala fa inna hu jama'a bayna ridha bi qada'i rabbih ta'ala wa bayna rahmatil jinn annabi a daidai wannan lokacin ya yi kokarin hada abu biyu ya hada yarda da hukuncin Allah madaukakin sarki kuma ya hada tausaya bayana yanzu shi ko ne ya ya kasa kallon bangaren yare ya da bukatu da tunta ya mashi a rahimu da yarhamu kuma rahamanu yarhamu mun fil ardi kawai shi ba wani da bangaren yare sai dai da su kyauta ta ta yi kuma ya karbi kayan bai da faɗa dariya kawai sai da dariya kamar ka kan sallama da aka karbi dan nan yayi kwalla dan me dan nuna tausayi ga yara kaga yayi wannan bangaren ya cika yadda ya kamata to sannan kuma bai kuruwa ba bai komai ba sai ya faɗi waccan kalma mai matukar muhimmanci wala da ku illa ma yulfi abba wa inna bika ya da ibrahim da ma mun tadda baya Allah ba mu da ja akan abin da kai daga ba za mu taɓa faɗar abin da kai ba ka so baya Allah kaga an taɓa dan nan taɓa nan sama abin da ku zai ya kasa yi kenan fa yadda kullum ma ka da lahu sa'i sa'a da ubada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sai ta ba da yace mai ma hada ya rasulullah ya rasulullah ko ne ne da falla kai da kanka ka da ta yi ki hadi ya rahmatu ka ba falla da bin ne tausayi ne wa inna ma yarhamu Allahu bil ibadihi ruhama kuma Allah na tausayi ba ta tausayi mutane ne a cikin bayi haka to yanzu ni mata tausayi ayya yana gaya wa mutane shi da mutane ai dole ka ji kana da tausayi wani abu da gani ko kai kwalla ba da yi zai kama ka na kai koma gidan kasa cin abinci ko ka kasa bacci da ka tuno abu ka ga kaza an yi kaza an yi kaza to haka ake su zuciyar musulmi da zama wal qudayru za ka hadin jam'i bainal amrayn qudayru ya kasa hada al'amuran guda biyu walam yattasi da rida bi qada'i rabbi wa baqa'i rahmati lil walad ya kasa yalwata zuciyar shi da karfar yardar yarda da hukuncin mahalicin shi da kuma wanzar da tausayi ga yara wanda ke hada jawabu shaykhina sami'tu min wanda yake amsar da ibnu taymiya ya bayar ni da kulli na nace na wannan magana ya yace kuma ya kafa hada abu biyu amma kuma kamata ya dan adam ya hada abu biyu ya zama ne suka ce ba ba shari'a ba ce ai baka rasuwa kai ta abin nan sai ne da dariya sai ne ya faru da ce to faɗa zan yi da Allah ya bayar ya karba kuma in fatar ya ya to ina kuma tausayi ina tausayi ina san adamtaka abin ma kada kuma ce daga dashi rasa su ke ba ta su a jara suna ta goma sha shida za su iya fahimta daga wannan hadisi jawabin hulun adal majid hadasin wanda aka yi wa rasuwa ya yi bakin ciki wanda guda ya kusa da adara kuma wannan baya rage lafiyar da mutum zai samu ما لم يخرج إلى قول أو عمل لا يذكر matakar bai fita zuwa ga wata magana ko wani aiki wanda wannan magana ko aiki da in ya faɗe su ba za su yarda da Allah ba hautar ki kaulin a wa amalin yurdi ko kuma barin wata magana ko barin wani aiki da Allah ke so a yi don su ne za su iya yarda da shi idan dai mutum ba haka yi ba dan yayi bakin ciki dan ya nuna damuwa saboda rashin da aka yi mashi duka bai da matsala yake a sadu a tara suna da goma sha bakwai da tafiyar tabbas yi wa yaron wanka fa inna aba wa ghayru zakar abu abu da wani sun ambata cewa anna burdi ataw ummu burda muratu hadisai gasalan ko وأن مرجئته أم خرداء امرأة أبي سيد الغسلان ولما تملك رينيه لشاعر به أم خرداء ما ترى أبي سيد وكم مكيري غسلان إلى كويتي وحمل من بيتها على سرير سرير سرير إلى نهجه aka ɗauke shi daga nan gidanta a kan wani ƙaramin zaro ƙaramar makara ina lahadi zuwa lahadi mana zuwa da lahadi ne abin da cikin kenan sai aka ɗauko shi daga gidanta aka zo da shi nan kusa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mashi sallah sannan kuma sahabbai suka ɗauke shi da kai shi makabarta saboda bayanin da zai zo nan gaba cewa ranar kuma akwai daidai kiskuwa rana annabi ya ce kan cire kiskuwa rana shi yasa suke cewa ma aini ba shi sallah ba kama dai ga bayanin da ke nan aka ɗauke shi aka zo aka yi musu sallah sannan aka wuce da shi makabarta wannan shi ma sunna ce da aka koya haka ke nan karamin yaro ne mace za ta ke musu sallah ko yana da sai mu gara ta wannan na sha takwas ɗin yana da tsawo da bayanai da za su iya jan mahaimmanci lokacin da muka samu sani. sai mu guda ka zaɓa wanda kan sai mu tashi suna ba ko sha takwas da zaki turowa daga alamar da ya shafi mariya da kuma ibrahim mu'azzam danta kuma dan malaki sallallahu alaihi ko dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah mu hamdi sallallahu alaihi illa anta أستغفرك وأتوب إليك لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم